أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أبوجيا والله في ساكي هذا مو a wannan zawiya na she malam ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna juma'a biyar ne ko ga watan ramadana jiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1440 daidai wanda ya zamo goma ga watan biyar 2019 miladiyan annabi isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin suratu ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja min fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار كو الله سبحانه وتعالى يتي الله ننفع الله كينن الله شيني خلق السماوات شيني وندي هالتي سمي قدا بكي والأرض يكما هالتي كسا سما كسا قدا بكي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء كو ماء الله كما سوكت الروح wani irin ruwa daga sama shi yasa ruwan shi yasa ya zo da na kira ya ce wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da wani irin ruwa daga sama sabiya da ruwan sama da aka ga daɗinsa da garɗinsa kai nauyinsa ma ya fi ruwan da ya jima a duniya yawa nauyinsa yanzu ka cika bokiti da ruwan sama da ka cika shi da na famfo ne ka ji na sama ya fi na famfo nauyi sabiya da sirrin da ke cikinsa ga kuma garɗinsa a baki in ka sha sai ka ji shi kamar kai ka ce siga ne aka hada da zuma aka sa a cikin ruwa yawwa wa an zala minas sama'i ma'an ya saukar da wani irin ruwa daga sama fa aka raja bihi minas samarati fa aka raja samarati ne bihi to amma sai aka yi takadimin wato jari wa majruri akan wannan sai aka ce fa aka raja bihi minas samarati sai aka fitar da wato ƴaƴan bishiya yawa da wannan ruwa din da ruwa ya sauka ko sai ga 'ya'yan bishiya suna ta fita ga kuma tsirrai suna ta fita kuma wani abin mamaki kalar ruwan nan guda ɗaya ne amma tsirran da za su fita kuma daban-daban nau'i daban-daban kuma kowanne ɗanɗanan sama daban-daban ba kar jibi min samarati rizqan lakum Allah ya ce nayi haka ne dan ya zamo arziki gare ku yawwa dan ya zamo mene arziki gare mu eh ruwan sama ya sauka sai kaga mangoro tana ta 'ya'ya da wasu ‘yan bishiya wanda sai ruwan sama ya sauka tukunna daga an same su wanda idan ruwan sama bai sauka ba ba a samun su ba kar jini mina samara ta rizikan lafu wa sakara lakumul fulka ko kuma Allah ya kore muku manyan jiragen ruwa wanda suke ɗaukar kayayyaki shi musulunci tuntuninsa wayayyen addini ne kuma addinin musulunci ya ba da labarin ko menene da zai zo kaga da labarin da musulunci bai ba da labarin jirage ba jiragen ruwa sai yanzu da sai masu ilimin zamani na kimiyya su ga kamar sun zo da wasu abu sabi nan kuwa tun kafin su zo tun kafin su san da su zo aka ba da labarin jiragen ruwa manya-manyan jirage wanda a da ƙur'ani da yake irin wannan maganan ma jiragen ruwan wasu wuraren ma ba su da irin wannan jiragen ruwa manya ɗin wasu wurare jirgin ruwan su ɗan kaɗan ne wanda ake tuka ta da hannu sai suna ganin kamar ƙur'ani yana kawai faɗan wani abu ne wanda halaje zo nan gaba wanda suka yi imani da shi kenan wanda kuma su imani bai suna ganin kamar yana faɗan wani abu ne wanda ina manyan jiragen suke to yau kuma ga manyan jiragen mun gani an gaya mana akwai jirgin da zai zo ya yi shi ya yi lodin sa an ce wata shida sauke shi ma wata shida akwai na wata hudu akwai na wata biyu akwai na sati daya to kai ko jirgin da za sa masa kaya ne na sati daya ai ba karamin kaya kuwa ake sa ba yanzu mu lura da tirela mana tirela ta zo bakin sto da a mata da a mata lodi in aka ɗauko masu lodin kaya dan wasu awanni kaɗan sun gama cikata kuma ko da tirelolin nan sun kai guda goma ko da tirelolin nan sun kai guda goma masu aikin nan a wuri da su da tirela goma nan ma'aikatan nan to ina kuma a ce sati guda ko kwana uku kai ka san ba karamin kaya yake ɗiba ba biya da ka mun gode Allah da Allah ya mana irin wannan baiwa waki ya kawo mana abubuwan da ba wanda isa ya zo ya goranta wa musulunci wannan abu din biya da haka wa sakara lakumul fulka litajriya fil bahri dan ta gudana a cikin kogi da amrihi da umrinin Allah wa sakara lakumul anhara kuma Allah ya sauke muku wato tafkuna na ruwa naharu tafki anharu jam'i ne tafkuna na ruwa tafki tafki na ruwa zaka ga an je ana ta su din kifi a ciki ana ta wato ɗiban ruwan ana wasu abubuwa da shi har kaga ana kamun kifi a ciki yanzu nan idan ka je irin ruwan gubi din nan da ruwayen da mai ma bai kai na gubi ba sai ka ga wannan ruwan shine arzikin mutanen wurin eh daga suna kamin kifi a ciki suna kuma kama wasu abubuwa na halittu ruwa kuma suna kama tsuntsaye don duk gunda akwai ruwa daga baya rago da tsuntsaye daga suna samun wasu namun daji a gurin duk albarkan mene wannan ruwa din to wa sakara lakum al-anhara Allah ya sauke mana wato wato a tafkuna na ruwa a nan malam ya ce imamu sawi ya ce sanda Allah ya kawo abubuwa guda goma na ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin wannan ayan da ayan da za ta zo a gabanta na وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار دائبين وسخر لكم الشمس هو سخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس kuma Allah shi ne hore mana rana Allah shi ne hore mana rana wal kamara da kuma wata da'ibai ne wanda suke madawwama guda biyu suna kan tafiya kowa akan hanyarsa ita rana tana sama na hudu ne ita kuma wata tana sama duniya ne wannan tsakanin rana da wata tafiyan shekara dubu biyu ne tsakanin nisansu su biya da haka dama Allah na gaya mana cewa kullum fi falakin yasbahu kowanne a cikin da rana inda wata yana tafiya ne akan falakinsa yana iyo yana tafiya a kai su biya da haka da Allah ba akwai wasu rufi da Allah ya kawo wanda aka rage mana zafin rana da kuma haskenta ba don haka ba an ce da hasken rana sai ya kashe idanun dan adam amma Allah sai kawo su lema a duniya an yi su rufi-rufi sun kai a wani malaman hisabi sun ce ya kai kamar guda biyar akwai a wannan saman duniyan a sama na ɗaya ma akwai ta sama na biyu sama har yadda rana ke ya kai lemon ya kai guda biyar wanda an ce yana rage zafin rana wannan lemon yana kuma rage haskenta ba don haka ba an ce hasken rana kashe mana ido ne ba za mu iya yawo da rana ba wannan abin shi ya rarrage abin nan sannan kuma ga mala'iku da Allah ya halitta wanda suke watsa ma ita rana din ruwa suna ra- watsa mata ruwa domin zafin ta ya zamo yaro amma a hakan sai ka ji muna ka yau an yi rana ka yau an yi rana eh dan adam kenan bai san akan ma irin ninkin ninkin zafin da aka rage Allah ne kawai sun iya adadin ninkin zafin da aka rage kuma kaga wannan shi yake nuna maka da rana a saman duniya take to da kona mu wada ce a haka fa wannan zafin tana sama na hudu ne tsakaninta da sama wanda ido baya iya ganin kai ko jirgi da akan ce yana tashi jirgi ya ce akwai wanda yakan tashi tsakaninsa da ƙasa yakan yi tafiyan tsakaninsa da ƙasa wannan akwai jirgin da yakan yi tafiyan kilomita dubu shida tsakaninsa da ƙasa yauwa kasan ko yayi nisan ta kai nisa tunda daga nan bauchi ma zuwa lagos in ban yi tsammanin ya fi ko da ya kai kilomita dubu to ina tsamman bare wuce da kaɗan ba ban lantana ana ganin ma bai kai ba yawwa to ka duba ji- ka duba yanzu kama a ce jirgi ya tashi tsakanin bauchi zuwa lagos kai ka san nisansa da kasan ya kai nisa dan ba za ka san nisa haka bai ka tashi daga nan ka shiga plateau tukunna kaga ka ciyo su kilomita wajen 100 da wani abu daga nan ka shiga abuja ko in ce maka lafiyan bare bari daga wasu kilomitar da zaka ci a ce maka duk wannan tafiyar a ce mutum ya sun kudo daga sama tsakanin sa zuwa wannan ai kai ka san ba dai kai labari ba yawa to duk a wuce nan fa a wuce a shiga lafaja a shiga ne ko a shiga neja a shiga har a shiga kudu irin su kalaba a tafi a tafi har a je a wuce irin kasashen inyamurai a je a shiga ibadan tukunna a je lagos daga ibadan din ma zuwa lagos da nisa to duk wannan an ce jirgi yana yin tashi wajen kilomita shida ai dubu shida a sama wani ma an ce yakan kai dubu tara wani dubu goma to amma duk da aka bai komun komai tsakanin sa da sama na ɗaya ba jirgi yakan wuce giragizai a saman ya tashi yakan wuce ne ya zama ana ganin yana ganin direbobin da wanda suke ciki suna ganin giragiza a kasansu kamar wani duhun dare haka suke gani to amma duk da haka bai kai sama na ɗaya ba kai ka san ikon Allah ya wuce biyan da ake tsammani yasa aka ce rana din ranan girman ta kamar yadda ranar muka faɗa malamai lissafi sun ce ta fi wannan duniya dama ita rana an ce akwai kawaki guda tara da suka kewaye ta wanda shine shi bature mai ilimin zamani yake kiran wannan kawaki din da duniya shine yake ce duniya guda tara ne an ce kawakib din da ya fi girma shine wannan duniya da muke ciki ita wannan ƙasa da muke kai wanda ɗan adam wanda Allah ya masa wannan lema lema wajen guda biyar din dan ya tare masa hasken rana da zafinta wanda ɗan adam ana cire shi a cikin wannan kawakib din wannan na kan ƙasa din to aka kai shi wata kauki- kawakib din wata kaukab din wata taurari to bare iya rayuwa a cikin wasu halittu ne kuma a gurin shi yasa Allah yake ce a a wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iya rindinan Allah wato sai Allah halittu Allah ya yi su dewa du shine shi mai bature mai ilimin fasaha na zamani yake kira wai duniyoyi ne yake kiran wayannan ya musu kuma wannan istilahi ne dan ya gane bayanin da yake ne ya ga ya ce ya fita daga wannan duniyar an shiga duniya kaza an shiga duniya kaza an shiga duniya kaza to dan adam a iya wannan da iya rayuwa to duka wa'annan guda taran an ce an tara su du- rana ta fi su ya fi su ta ninka su ya fi su dubu ɗaya da ɗari uku don da aka sa shi wannan duniyar duka dukan kama yar karama ne to amma duk da aka yi kaga ɗan adam na ta bunƙasa yana ta ganin shi wani ne ko ya yi babban gida ko kaji wani ce ai garin mu na da girma ko ƙasar mu na da girma wato mala'iku da suna dariya in sun ji mu muna faɗan wannan magana ko dariya za su ce iya yanda ka sani ka san shi dan adam ko shi yana magana iya sanin sani eh dama qur'ani ma na cewa ko su kafirai yana ce musu ya lamuna zahiran min alhayatid dunya su sun san zahirin rayuwar duniya ne sabiya da haka Allah ya hore mana rana ba din haka ba da ba mu iya rayuwa a cikin ta ba kuma ita take fitowa fitowar ta na safen nan ta fito likitoci sun faɗa tana ba wa mutum wani energy tana ba shi wani vitamin na ƙarin lafiya yanzu kuma ita take kumbura hatsin da muka shuka a cikin ƙasa da da ta ruwa ba rana to hatsin mutuwa ne don an yi ruwa an yi ruwa ya kumbura hatsin to rana kuma a ya tika shi ita kuma rana ita ne ta fito ta dumamara wato ƙasa ɗin sai hatsin ya kumbura shine zai fidda baki ya fita kuma kan ya fito ɗin da da a ta ruwa ba rana ba zai girma ba to Allah ya mana ni'imomi a fannin rana ko Allah ya mana ni'imomi wanda ba zai kido kidai ba wa sakara lakum shamsa Allah shine ya hore mana rana wal qamara da wata ita kuma ita kuma wato wa menene kamar wata ita kuma sanyi ne take da shi yawa kuma Allah ya yi mana ita ma dare da daddare Allah ya mana ya mana wata dan mu dinga dan ganin haske mu dinga ganin yadda zamu dinga sa kafafunmu a gurin muna takawa da sauran taurari da Allah ya ga dama ya dauke duka taurarin sai ya dauke watan da duhun da dare zai yi to ko tafin hannun mutum mutum ba zai iya gani ba sai dai ka kunna fitilan ka a daki sai dai kowa ya zauna a dakin dare amma an ba ka ba ta yi ruwa ka fito ka zo ka fada ma a shaddan gidanku ko a rijiyar gidanku baka sani ba ka biya zuzuru tudu to Allah ya mana nimomi jewa shi yasa yace ya hore mana rana din mu ta yawo da rana tafiya da an rage mana zafinta mu je neman abinci mu je sada zumunta mu je inda muke so mu je duk wannan nima ne na Allah subhanahu wataala wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara ghalibain wa sakhara lakum al-laila kuma Allah shi ya hore mana dare din ma ya hore mana dare din mu nutsu a cikin ta da Allah ya ga dama daren ma an ce ko tsoro ma ya yana ka bacci da baraka rinsa ba hira na fito da biya da baka san me zai faru gare ka ba amma Allah ya ce ai ya mana daren eh wa min rahmati ja'alakum al-laila wan nahara taskunu fihi yana daga raman Allah Allah ya mana dare ya mana kuma rana kai wani dan adam ma a zalaman sambadin an mana dare ba ma in ya tashi yake kama neman kuɗi ma sai dai in ciwo ya buge shi kai eh kwane wuni kwane wuni to Allah ya kawo dare kowa ya ga duhu yayi dole ne dai kun ka kakura ka je ka kwanta kuma eh kaga wannan ma ni'ima ne ba da haka ba da an kai kai kai overworking sai yau kai overworking jibi kai gata kai sai wani ciwo ya buge ka hakan ma ya aka kare to Allah ya samu cika da imani duk wannan nimomi ne Allah ya mana Allah ya kawo mana dare ne kamar wato irin kowa dole ya tashi dole ka ka tashi ka je gida ka kwanta ka rufe kasuwa in ba ka ba ba ma wanda zai zo sai kayan in kuma wani aikin karfi ne kake yi to to dole ka ka tashi babu abin da zaka dinga gani din kai aiki to kaga shi ita ma wannan nima ne Allah ya mana subhanahu wataala wa sakhara lakumul layla wan nahar
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها inna Allah lagafurur rahim ko innal insana lazulumun kafar akwai wancan ayan wa in ta'uddu limatillahi inna Allah lagafurur rahim ke a cikin suratul nahl da da mu shiga nan gaba insha Allah ta amrul lahi fala tastajilu to sabiya naka Allah yace wa atikum min kulli ma sa'altumu wa atikum Allah ya baku min kulli ma sa'altumu dukkan abin da kuka roƙe shi an ce duk abin da muka roƙi Allah Allah ya ba mu shi malamai sun ta bayani a wannan wuri suka ce min din nan a nan tabi'iliya ne Allah ya ba mu daga dukkan wato tunda an ce daga to wani abu kenan daga cikin abin da duk muka roƙe shi ya ba mu ya ba mu wani abu daga cikin dukkan abin da muka roƙe shi wani malami kuma ya ce a min din nan tana ma'anan wato sila ce tana da ismin mausuli ta zo a ma'anan sila ne ma'anan Allah ne wato Allah ya ba mu dukkan abin da muka roƙe shi amma mafi yawan malamai masu fassara sun tafi kan a abin din nan tafiliya ne ya ba mu daga cikin yawancin abin da muka roƙe shi su da akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato dan adam da da ba shi dukkan abin da ya roƙa dukkan abin da mutum da ya roƙa da da ba shi to da ɗan adam ya kirayi cewa jinanan mutane ma nasa ne kawai wani zai zo rufi ya kallo su mutane ma ya ce ai wannan mutanen da rayukansu da jininsu da lafiyarsu ya ce duka nasa ne ka san ko mutum ko da kai bawansa ne bai sai ce lafiyan ka nasa ba ne kai ɗan daidai nasa ne amma lafiyan naka ne nasa ne to ya karɓi lafiyan mana ko kuma in bayi da lafiya ya ce ai canji mana sai ya ɗauki shi rashin lafiyan ya baka ya ɗauki lafiyansa lafiyan ka sa a cikinsa haka ba za ta yi ba haka ana kallo ko wani babba ne a gari ko wani sarki ko wani mai dukiya wanda za ka samu yana da yara sun fi ɗari a ƙarƙashinsa sai a ce ai bai da lafiya a fita da shi ingila a kai shi jamus a kai shi japan a kai shi misira a kai shi saudiya duk lafiya ta gagara samuwa to da lafiyan yana da iko da ita da a cikin yaransa sai wanda aka zaba a ɗauki lafiyarsa a karba shi a bashi rashin lafiya tabi alaka wannan dan agwada wato shine wani karatu da yake cikin jawahir ma'ani wanda wanda ba su da ido a ilimi wayancin su wahadatul wujudi sai su dinga cewa wai an gwada cewa da halitta da Allah wai duk ɗaya ne subhanallah ba haka ake nufi ba aka ce musu maulan musharif ibrahim sale ya ce ba ana nufin ittihadul wujudi ba a wahadatul wujudi in an ce wahadatul wujudi ne kaaitar samuwa da sarkin garinku da wanda ya fi talauci a garinku akwai abin da duk ɗaya suke shine irin wannan yanzu sarkin garin kun baya da lafiya bai sai ba wa kansa lafiya ba haka wanda ya fi talauci a garinku in baya da lafiya shi ma bai sai ba wa kansa lafiya ba kaga da shi da sarki duk ɗaya ne suke aure da sarki kunnensa zai kama ciwo a tara talakawan gari duka bai isa ya ɗauki lafiyan kunnen wani talaka ya sa manasa ya ɗauki wannan rashin lafiyan ya sa manasa kaga ashe da talaka da sarki a wajen duk da yake da yanzu misali a ce sarki matansa ba ta da lafiya hankali ya tashi a jiya nemo a ibba'u likitoci duk su zo su taru a kai amma matan talaka tana zaune ba ta da lafiya a lafiyar ta kyam bai isa ya ce a ɗauko lafiyar matan talakan nan a sa sarki ba to irin wannan misakalan biyawa an kawo su biyawa wanda sarki bai isa ko kuma yanzu misali babu ruwa ruwan sama ya ɗauke sarkin garinmu ya yi sai yanzu ya fito ya ce a yi ruwan sama don talakawa sun yi shuka shuka na ta ƙonewa bai sai ba tafiya haka shi ne ake nufin da wadatul judi da sarki a nan da talaka da malami da jahili da waye da waye duk ɗaya ne wannan ikon Allah ne kawai isa ya zartar da abin da ya ga dama subhanahu wataala ko da yanzu da ce sarki matansa ta haifi yaro ko ya zo yaron makaho sarki ya yi sai sa masa gani to dan talaka ma da zai haifi ɗansa makaho ya yi sai sa ma yaron gani duk babu ibi alaka nan ne ake nufin ma'anan wahadatul wujudi duk ɗaya ake Allah ne kawai ke da ikon yayi wan yayi ikon sa a wannan wuri din sabi alaka a wa atikum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku yawancin abin da kuka roƙe shi Allah bi ya ba mu wa in ta'uddu ni'matal lahi da da ku kidaya ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha ba mu sani iya ce ta ba inna Allah haqiqa inna insana haqiqa mutum la zalumun kafaru wato mai yawan zalunci ne kuma kafaru mai yawan kafirci ne la zalumun kafar mutum da ka ganshi mai yawan zalunci ne mai yawan kuma kafirci ne an ce wannan aya ta sauka ne akan Abu Jahl ya faɗi wannan a gaya masa wannan ya faɗi wannan a gaya masa wannan aka ce kai ni ma mun da Allah ke yi da da ce mu kwana mu wuni muna kirga ba mu sani kirga ne ma wanda Allah ya mana yawa Allah ya mana ni'imomi da yawa wata rana aka ce wani mutumi ya taɓa zuwa wajen wani sufi wani bawan Allah ya ce masa shi fa ya tashi a ranar bayi da ko falsi wato ko irin kwandala din nan bayi da shi bayi da ko titiriki bayi da komai nan sufi ya ce masa ka da Allah kai ko kake da komai ya ce ai yanzu kai din nan kudin da yake jikinka zinarin da suke jikinka suna jewa ya ce a yi gare gaya masa wannan ya ce ka gode Allah ya ce ni ba wani Allah da rin gode masa ba da ko sisi ka yaɗin yin gode wa Allah gari ya yi zafi kamar yadda muke faɗa ya ce ka gode Allah ya ce a ka gode Allah ya ce a suka yi kwaki uku ya ce to shi kenan ya ce yanzu bari shiga gida don ɗauko zinare guda arba'in dan bata amma abin da nake so ka mun shine ka cire mun idanuwanka guda biyu ka bani zai ce a ka rike zinarin ka ya rike ido na yace to ka ce baka da kosis yace to ga zinare 40 dan yanke hannuwanka biyu yace a yace to ga zinare guda 40 a bar a bar ido din a bar hannu kafafunka kawai dan yanke ka san zinare guda 40 a wannan zamanin jari ne mai yawa kuɗi ne mai yawa har a yanzu ma sai ce a shi gane kun shi da kafafun sai rike ya ce to ga zinare arba'in zan yanke haccen ka ya ce a ya ce to yanzu gashi an baka na gwada maka ababen zinare guda arba'in ɗaya ɗaya ɗaya jikin karu guda hudu wanda da da ke duka a cire su 40 40 din nan su hudu dan baka 40 su hudu ne 160 ko eh 160 yace to dinari 160 ko an kamar laka a zamanin na ai ka zo mai kudi yace a yace to ashe kai mai kudi ne ka daina cewa ka gode Allah da kayan kudi a jikinka ana ce a baka kana ki tabiya da haka Allah ya mana abubuwa da yawa yanzu ko lafiya da muka buga misali da ita akwai wanda kai kanka rana ka je asibiti ka gan shi a ce to yanzu ne hau gadon nan ka kwanta ba da nan ba akawun ɗinka za a tura maka miliyan ɗaya amma da a cire wannan rashin lafiyarsa a sa maka guduwa da ka yi ka ce a bar wannan miliyan ɗaya to ashe muna da kayan kuɗi a jikinmu ga ƙaddarori a jibge a jikinmu ga wani ga kayan kuɗin na kwanci amma babu lafiya ta biya da aka Allah ya mana nimomi tewa wata rana an yi wani sufi a zamanin bani isra'ila ya koma daji yana bautan Allah yana bautan Allah dare da rana bautan Allah yake shi kenan da ya mutu sai Allah ya ce masa to dan saka a gidan rahama na a gidan aljanna amma da rahama na ba da aikinka ba sai ya ce zalla in cinye shekaru da yawa ina daji akan dutse na bar jin daɗin rayuwar duniya ina maka bauta dare da rana wurin na azumi in kwanan na sallah banda sauran tasbiyoyi da zikirori amma yanzu ka ce ka sana aljannanka da rahamanka ba da aiki na ba ya ce i ya ce to kana ganin aikin kan ta kai wani abu ne ya ce gaskiya shi dai ya kuso ya shiga aljannan nan da aikinsa don ya yi dama ta aiki ne don ya shiga aljannan Allah ya ce to shi kenan bari mu gwada aikin kan da gashin ido da na maka gashin ido ko wannan fa da irin abubuwan da yake karewa Allah ne kawai san adadinsu gashin ido idan raka Allah ya ce bara ya ka ɗauki gashin idonsa guda ɗaya aka sa a mizani aka ɗauki ayyukan da ya ta yi na shekaru da yawan nan a gani wannan ibadan da ya biya Allah gashin ido ɗaya da ya masa ai kawai sai gashin ido ta ja wannan aikin san can sama wata ma yi kusa ma ibadan san da ya mawai ta ba da haƙƙin gashin ido guda ɗaya da Allah ya ka san Allah mu dan adam an ce mala'iku kawai da suke hidima wa dan adam a jikinsa akwai ruwa da an ce sun kai mala'iku guda ashirin lahu mu'aqibatin min bayni yadayhi wa min khalfihi yaqzunu min amrillah yana da mu'aqibat masu gunsa akwai wasu a gabansa akwai wasu a bayansa akwai wasu a damacinsa akwai wasu a hagunsa kai me wata littafi na ke kira jawhar tauhid ya kawo ta ya kawo mala'ikun kai na ma ta kaita ne ai sun fi sittin ma masu hidima mu kowane ɗan adam guda ɗaya akwai masu kula da bakinsa in ba ka ba ƙwari ko da za ta cika bakin mu wallahi da yin ƙwari musamman ma an kawo da irin wanda ba ya goge baki ɗin kwari wani kwarin ma kai kana cikin tafiya a daji kai kanka da kake yazo ya jiki fiskarka to mala'iku da suke tare maka da kwari ko da cika ka lura yanzu ya ce maka iska ya taso da ƙasa ko da zai cika idaninka mala'iku ne suke ture maka sai da kana haka kana wai karewa ina ai da ka ji wasu tsakuwan suna dukan fuskanka amma da wuya ka ji tsakuwa ya shiga idanka to wannan dinnimomi ne da Allah ya mana shi yasa Allah ya ce in ta kuku ne matsalayi la tusuwa ba za ku yi kidaya ta ba kofan hancin kana akwai mala'iku masu kula da shi ba da haka ba su kura ma suka cika hancin ya maka operation kunnanka ba rami bane kunnan kai ka san ba banza kunnan ne yake zama ba wani abu da yake zuwa ya shiga ba sai ka fi shekara ma ka manta da kana da kunne ma a jikinka in dai dan wai ka ji wani abu ya shiga ne duk wannan fa niman Allah ne to ita kanta mala'ikun da Allah ya ce mu'aqibatun din wanda suke bin dan adam din wasu a wani ruwan an ce hudu gaba ne hudu baya hudu dama hudu hagu kaga a wajen koyi goma sha shida ne wanda an ce su kuma suna kare ka ne da wato a aljanu akwai munanan aljanu wanda sun yi hauka irin wanda aka jefe su da taurari din nan wasu suna daji ne wasu suna kan duwatsu ne to dan adam tsaban neman da Allah ya masa har gidansu kakan je ka lafiya suna kallon ka kuma suna jin haushin ka wani ma an ce yana da dauke da mummunan ciwo ne a jini tun wannan jifan da aka musu yana mummunan ciwo wanda da dai shafi mutum da shi sai har ka mutu ka gama rayuwanka ba za ka yi lafiya ba amma ka daga dan adam ya bi har kwararin dutse can daji ba kowa a guri shi ɗayansa ka ji shi yana saran itace i ko kuma wani ka ji na fasa dutse can ƙarƙasan daji da ɗaukan murya can tsakanin ƙarshe kilomita sai ka ji yana fasa dutse shi ɗaya ne a dajin da za ka je ka same shi a wannan wurin duk aljanu ne a wannan wuraren amma Allah ya yi mala'iku haka zai je da ruwansa ya sha ya hau da ƙyar ma ya hau dutsen ya iyo itacen da zai iyo in mai duwatsu ne faso duwatsu ne dai ya sauko kuma ya je ya hau gadon matansa ya kwanta kuma lafiyarsa kalau kaga wayin tau duni mata la ila tubsuwa inna lillahi inna lisana la zulmun kafa to haka Allah ya mana irin wannan akwai wanda kuma sukan taso iyo gari ma a jami wasu kuma yana da daddare suke fitowa da su je cin abinci su biya da kashi da gani wannan shine abincin yawancin aljanu ɗan adam ya je ya kwanta sai su kuma sun fito neman abinci wanda wani ɗan adam da aka samu ya fito can wani yawansa ne wani ma holewansa ya fito amma Allah cikin raman sa aka dai kiyaye ka ka zo ka kwanta to Allah ya mana ni'imomi da yawa Allah ya ce wani ta'uddu ni masallaci la tusuwa da da mu kidaya irin wannan ni'imomin da Allah ya mana ba za su kidayi ba to su a jini irin wannan masu munanan ciwo idan suka zo da su shafi dan adam su wannan mala'ikun su suke koran su sai su duke su sai su gurge su in sun ga mala'ikun ma ba su iya karasuwa kaga wannan duk nima ne Allah ya mana dan adam idan ka dawo kai abin da muke ci ma yanzu baki wannan da Allah ya ga dama yanzu ka dauki bokiti yanzu ka dauki bokiti ka je yanzu ka ɗibo wato kullun shinkafa a ciki to baka isa kuma ka je ka ibo ruwan sha bai ka wanki ko ko kuma yanzu ka dauki bokitin ka je ka ibo wato kamar misali ce maka a manja kaga manja dai abu ne wanda ake ci ko to baka isa kuma ka je ka ibo kullun shinkafa a ciki ba sai ya bata maka dai ba an shirya da ai hadin da shi bane ko kuma ka ibo man gyada baka isa ba amma bakinka dan Allah nau'in abinci ne kake ci ba ya ka kurkure ba yanzu yanzu kana fita ya kaje ka share ki kana gama share ki kace mai balangu yanka mu wannan zaki ne wannan kuma gishiri kana gama shan wannan kuma kace ba ni lemo shi kuma tsami yake shi da zaki kana gama wannan kace ba ni mangoro kaya dai da zaka ci a bakin ka dai wanda ka duba da bokiti ne ka zuba masa mangoro tubabbe to kuma ba hali ka zuba masa lemo ya kawanci amma Allah duk ka ci wannan a bakin ka kuma faranka suna nan damar ɗinsu ba wani maganar ɗaure baki idan inda ka yi sallah ne kaga dama ka ɗaure baki inda ya ji dare ba kaga dama ba ne amma in ka jima da ci babu wani ɗanɗano a bakinka da ka yi sallan ka haka to shi kansa wannan baki ko ni'iman da Allah yana da yawa to Allah ya samu cika da imani ya ka wani tarbiyu ne mata Allah ya suwa inna Allah inna insana hakika mutum Allah ya ce da ka ganshi la zalumu mai yawan zalunci ne ka fara mai yawan kafirci ba dan dan adam mai yawan zalunci da kafirci bane ai bai tsari a kafircewa Allah kai ka san abubuwan da Allah koye mana wallahi ba ban gayi wannan niman ba kai ka san akwai wanda yayi su haka in kayan abincin ya shiga ciki nu'i ne zaka je ka tara ma hanjinka hanjin nan fa da da fede mutum ka kama ta tsinka ta fara kai amma tariman da kake tara mata ko tsinkewa ba ta yi wannan ma nima ne kuma Allah ya yi ka sha ruwa ka ci abinci ka yi kaza ka yi kaza kuma duk Allah ya zai fitar da su sun gama amfani a jikinka a ajiye mai amfani a cire mara amfani da wannan ne wani sufi ya taba zuwa wajen wani sarki yana mamakin yadda sarki yake jin sarauta ya ce masu ikon Allah ya ce da Allah ya jiran ka daɗe a ce ka sha ruwa da ka sha ruwa ɗin nan sai ka gagara yin boli sai aka ce aka yi ka yi boli fitsari ka gagara sai aka ce ba da ka yi boli ba sai dai ka ba da wannan sarautar ka yace da Allah da ka ba da sarautar nan dan ka yi boli ko ba za ka ba da yace da gudu dai ba da sarautar ya boli kuma gaskiya ne an san da yanda boli yake daga hankalin ka gagare yace haka yace to da Allah ya zace kawo ni a garin kan nan an rasa ruwan sha kwata kwata kishin ruwa ya dame ka ya dame ka ya ka ce ga ruwa nan da a baka amma ya ka ba da wannan sarautar ka zo ka ba ta ruwa yace da ka bayar da sarauta ko ba ka bayar ba yace dan bayar kai tuntuni ai ya sani in bai bayar ba mutuwa ne to me kuma amfanin ka mutu sarautan babu ita ba gara ka ba- a baka ruwan ka sha ka cigaba da rayuwar ka wani ya je ya rike sarautan ba sai yace kware ko dai bayar ya sufi ya ce masa ikon Allah ya ce to za a ce ka ci abinci ka koshi sai ka gagare bayan gida aka aka yi kai bayan gida gagare ce ya ka ba da sarautar nan da Allah na ka ba da sarautar nan dan kai bayan gida ya ce kwarai ko dai ba tintin ma ya ce to yanzu da Allah wannan sarauta da kake ta girman kai da ita wanda bata wuce bata kai matsayin kishin ruwa ba sarautar fa duka dukan an tara ta kishin ruwa ba ta fi ta daraja tun daga shi ka ce in ka ji kishin ruwa ka ga ka rasa ruwa sai ka bada sarautar da ka bada ashe kishi ashe ruwa ta fi wannan sarautar ka azan su bayan Allah suka tashi maka wa'azi ba yayin sun ja maka nafsi ba da ka sun ga maka wani magana da ya bugi hankalinka sai ashe yanzu ruwa ta fi sarautar da kake ki girman kan nan yanzu ashe bawali fitsari fitsari ka je kai ta fi wannan sarautar kan daraja kake ki girman kai yanzu kashi wannan kashi ka a bar a je kai kashi ka fi sarautan ka tunda ka ce in ka gagare da ka bada sarautan dan kai ce masa to ya kamata kuwa ka ba Allah ka zo ka samu sarautan da da da ba ka dukkan abin da ke duniyan nan ma ba da aka ba da wannan abu don wannan sarautan naka ba yace kamar me kenan yace ka zo ka ba Allah yace masa yanzu ni na ga dama sai in yi wata guda ban sha ruwa ba babu abin da zai same ni yace kuma yin mota ku da ban zaga ba an gida ba abin da ya same ni yace su biya ake dinga kawo masa misalsalai abin da shi da sarautan sa bare iya yi ba yace su biya laka ka ajiye wannan sarauta ka zo ka ba Allah ka bar sarautan da kake ta girman kai a ciki kake ta girman kai da ita wanda bata kai darajar kashi ba bata kai darajar fitsari ba bata kai darajar ruwa ba ta Allah ya samu cika da imani wa in tabdu li mata Allah la tusani lisanan zulmun kafar
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam to he yanzu ma fa aka shigo ainihin sanadiyan da aka ce mai ta suran surati ibrahim alaihi salam to biya da kin da dama da aka shiga suran ma ai kissan annabi musa ma aka fara yi da Allah ya ce walaqadati na musa ko wa wa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi li bainahum fa lillahi ma yasha wa yahdi man yasha Allah ya gangaro aka yi kissan annabi Musa wa zikirun bi ayyamillah inda fi zalika al-ayatin li kulli sabirin shakur wa iz qala musa li qawmi yadhkuru ni'mat Allah alaykum idan jakum min ali fir'aun yusumma kun su'ala zaid aka yi kissan annabi Musa aka zo aka shiga kissan annabawa kuma aka zo aka dinga wasu maganganu akan wahadaniyan Allah aka dinga maganganu da shugaba sallallahu alaihi wasallam to he yanzu aka zo kissan da dalilin da aka ba wa ita surar surat Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa isqala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ai wa is din nan ma'ana aka ce wa kurni ka ambata musu ya rasulullahi wa mutanen Makka ka bisu ka kissanta musu ka ambata musu kissan annabi Ibrahim alaihi salam wa isqala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na ij'al hadhal balada ka sanya wannan gari aminan ya zamo amincaccen gari shine garin makka duk wanda ya shiga zai amince daga dukkan wani abun tsoro shi yasa aka ce ko kisan kai kai ka shiga harin to ba inda gwamnati ta iya da kai ya kamata kyale kai shekara 100 da kai sai ran da ka fito tukunna jirab a kama ka eh ko kisan kai mutum ya shiga harami haka da a kyale shi sai ya fito tukuna a kama shi duk da akwai wasu maganganun malamai akan tawilin da suke yi wannan aya wasu na ganin in yaƙi fitowa ya kisan ya laɓe to ana ganin in yaƙi ya daɗe ya wuce ya kamata duk ibadun da ya yi suna ganin ya kamata a yi shi eh, a fito da shi yawa amma an ce har yanzu na nan da da ka kashe mutum ɗan uwansa ana neman ka ya ganka harami to bai sai taba ka ba in ya ka ya saba wa Allah har sai in ka fito tukunne ya cime ka ya kai ka hukuma to sai da haka shine Allah annabi Ibrahim ya ce Allah ya sanya wannan gari ta zamo amincacciya irin wannan ya zo a suratul bakara amma a bakara ya ce misali rabbi rabbi ja'al haza balada namina haza balada amina amma nan ya ce hazal balada ya zo da ma'arifa suka ce a can abin da ya sa bai zo da ma'arifa ba tafiya da a lokacin ba a gina ƙaba ba amma nan addu'an da annabi ibrahim yake yi bayan an gina ƙaba ne ta zamo cikakkiyar gari to sai ce rabbi ja'al hadha hadhal balada aminan Allah ka sanya wannan gari ya zamo amincece rabbi ja'al hadhal balada aminan wa jinubuni ko ka nisantar da ni ya Allah wa baniya ka nisantar da ƴaƴana an a'budu sanama kada mu bauta ma gumarta annabi ibrahim ya yi addu'a ma ‘ya'yansa makansa ya yi addu'a ma zuriyarsa wa jinubuni wa baniya ka nisantar da ni ka nisantar da ‘ya'yana an a abu asnama ai allah na abu asnama kada mu bauta kada su bauta ma gumaka ‘ya'yana a nan ana koya mana iya addu'a idan mutum ya zo dai addu'a ana so farko ya sa kansa idan ya sa kansa tukunne ya sa iyaye ya sa ‘ya'ya ya sa zuriya sannan ya sa musulmi gabaki ɗaya haka ake so mutum da addu'a hasali ma har malamai sun koya mana yadda cewa idan ka shiga cikin matsuwa sosai kana so kuma Allah ya amsa maka addu'anka wata bukatanka da kake bukata gurin Allah to idan ka zo sai ka ce ya Allah ka dubo inda suka fi ka damuwa sai ka ce ya Allah suwa ne da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka sani suna cikin damuwa Allah ka biya musu bukatansu ka ta'addu'an gare su ka ta'addu'an gare su kai kaman ka tsama kanka to yanzu yanzu kuma Allah zai biya ma bukatanka sabiya da hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi addu'an da Allah ya fi amsawa shine addu'an alkhairi ma dan uwanka a bayan bayana an gane magana addu'an da Allah ya fi amsawa shine addu'an alkhairi ma ɗan uwanka ka masa addu'a na alkhairi a bayan idansa baya wurin ka ce ya Allah halin da wani ya fiti ya shiga ciki Allah ka fitta shi ka biya masa bashinsa ka biya masa kazansa ka biya masa kazansa ka biya masa kazansa to nan da nan ko sai kaga sai Allah kai kuma Allah zai turo mala'ika ya dinga ce maka wala ka misli zalika wala ka misli zalika kai ma Allah ya ma haka Allah ya ma haka Allah ya ma haka to nan take sai bukatun ka biya an ce wasu yana daga cikin dabaran addu'a da suke in da su addu'a suna so nan take Allah ya biya yanzu misali kana so Allah ya baka gida kana so Allah ya mallaka ma gida sai ka zo ka duba wasu bayan Allah an gonku da familin ku wanda sun fika matsuwa ya Allah ka hore mu wani gida ne kyau ya Allah ka bashi yalwacaccen gida ka bashi makorci na gari Allah ka kiyaye shi ne kaza da shi da wani da wani da wani da wani da mala'iku da zo suna ce kai ma Allah ya baka gida mai kyau kai ma Allah ya baka gida mai kyau nan take ya kaga harka ya bude koi Allah ya baka gida nan take to Allah ya sa mu cika da imani to da haka annabi Ibrahim ya koya mana yadda ake addu'a da yasa kansa sai sa zuriyarsa wa baniya an abu da Allah suna رب إنهن أذلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم الله أكبر رب إنهن أذلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أسيني فإنك غفور رحيم sai annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na inna hunna hakika su waɗannan gumaka adlalla kasira sun fatar da mutane adlalla kasiran minan nasi sun fatar da yawa daga cikin mutane sun fatar da su wa'annan gumaka sun fatar da mutane da yawa anan malamai suka ce an danganta fatarwan wa gumaka ai ma'ana sanadiyan gumaka mutane da yawa sun bata amma gunki na magana ne ballantana ya ce yi magana ya ce ku zo ku bi ni kaza kaza a su masu gumakan masu sassaƙe su su ne suka batar da mutane da yawa sabila da rukunsu da wannan gumaka din rabbi innahunna adalan la kaseeran minan nar wa man tabi'ani ya Allah duk wanda ya bi na cikin zuriya na dinnan fa innahu minni to ya Allah shi dinnan yana tare da ni amma wa man aseni duk wanda Allah ya saba mun a zuriya na din ne ya zama bai biyo hanyar da nufi ba to fa innaka ghafurur rahim ya Allah kai mai jin kai ne kai mai gafara ne anan ma annabi Ibrahim ya sake koya mana yadda ake addu'a yawa an ce idan mutum ya zama fajiri ne to kada ka ce Allah ya halaka shi ko Allah ya daɗa batar da shi ko Allah ya masa kaza a ka ce masa ya Allah idan wannan mai shirya ne to Allah ka shirya da shi idan kuma ba mai shirya bane Allah ka aikata abin da kaga dama da shi yawa wasu kuma sun ce in ba mai shirya bane to Allah ka hutar da mu sharrin sa ko Allah ka mana maganin sa amma kada ka ce Allah ya daɗa batar da shi wannan yana daga cikin addu'a da zaka ga bayin Allah ko da makiyansu ne suka sa su a gaba da ka tuna cewa kamar wata addu'a da Maulana Bishop Ibrahim da Galana yake yake ce ya Allah ka sani muna da makiya wanda sun sawo mu gaba to ya Allah wanda yake gaba da mu sabila da ya jahilce mu ne bai san mu bane ya Allah ka ganar da shi ya fahimci mutuwa ne kaga shehu bai ce Allah ka halaka shi ka karya shi ba sai ce Allah ka ganar da shi ya fahimci mu wane kuma Allah ka amfanar da shi mu kuma Allah ka amfanar da mu shi ya ce ya Allah idan kuma ba mai ba mai shirya bane to Allah ka aikata abin da ka so da shi sabiya da shi Allah yana da kishin wato bayinsa eh shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ka ga mutum ya aikata wato wani mummunan aiki ka ce to ya Allah ya yaye masa yin wannan mummunan aiki ne yanzu misali ka ga mutum ya sha giya ko an ce wani subhanallah dan tace ko mazinaci to yake ce ya Allah a zuciyanka ya Allah ka yaye masa wannan mummunan aiki da yake kai kuma ka ce na gode wa Allah da baka jarabe ni da irin wannan aiki ba tabiya da ba ki ta ki din rayuwa ba tana hannunmu bane eh ki din ba tana hannun tana gurin Allah ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ai zamo mai mummunan aiki ka zamo kana yawan aibanta shi to ba da ka mutu ba kai ma ai an jarrabe ka da irin aikin da yake to Allah ya kiyaye yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azzambu shi'um li ghayri fa'ilihi zunubi da ka ganshi ne yace shi'umanci ne ga wanda ba shi yake aikatawa ba yace in rabiyahu sharakahu idan mutum ya zauna aikata mummunan aiki ka yadda da irin aikin da yake yi to ka yi tarayya da shi kai ma da rubuta maka zunubi irin nasa in ka ce a ai abin da kake mai kyau ne ka daure masa gindi to da rubuta maka zunubi irin nasa in an yi rahu in kuma ka aibanta shi to ibtuli ubtuli bi sai a jarabe ka da irin wannan aiki yasa an kaga mutum na mummunan aiki ya ce Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi kaza kaza mu kuma mun gode Allah da bai jarabe mu da haka ba da duk wanda ka gan shi yana aiki to haka Allah ya so ganin sa yasa su faye kashi suke ce kai duk aiki ma bana Allah ne duk aiki kai ka kai mun Allah bai sa bai kaddara bane shari'a ne ake dawa a gwada maka ai fushi da kai a kyamace ka tabiya Allah ba ya san irin wannan aiki sai a daina hudda da kai a shar'ance amma ba ce ana roƙa maka Allah Allah ya shirye ka shi ma mai maka addu'an bai bayar da tabbacin haka baya da tabbacin da ya wuce tsinci kansa a cikin wannan aikin da su biya naka rabbi inna hunna azdanna kaseeran minan nas wa man tabi'a ni duwan da bi fa inna hu minni wa man asani wanda ya saba mun kuma fa innaka ghafurur rahim kai mai gafara ne ya Allah kai mai jin kai ne ma'ana an kaga dama ka yafe masa Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne amma malamai sun ce ana gane mutum tafiyarsa ba na Allah bane idan aka je na mummunan addu'a wa bayan Allah ko da mutum ne ya cuce ka san samu kai haku wani fa mani ita dai alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atadu alaikum duk wanda ya muku ta'addanci to Allah ya ce shi ma ku masa ta'addanci fa atadu alaihi bi misli ma atadu alaikum da irin yanda ya muku ta'addancin haka kuma da kuma amma a can kuma suratul isra'i sai Allah subhanahu wataala yana cewa فمن يتداعه لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سيأتي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في بيت مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يوا سورة النخل كده Allah subhanahu wataala yake cewa wato idan wa in aqabtu in da ku yi wato kun an azabta ku na'am فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم إن كن عذابا to ku aqibu ku yi azaba bi misli ma uqibtu bihi misali irin abin da aka muku azaba da shi in an cuce ka karama irin ya daidai da aka cuce ka amma bai Allah ya ce fa aqibu misli ma uqibtu bihi wala in sabartum sai Allah ya ce wallahi in kuka yi hakuri to la huwa khairu Allah ya ce wallahi shi yafi lissabiri daga masu hakuri in har aka cuce ka kai hakuri to Allah ya ce wallahi shi yafi ga masu hakuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da yake magana akan cuta sai yake cewa da yake ce ya lamince wa mutum abubuwa guda shida a cikin abubuwa guda shida da annabi ya ce ya lamince maka ya ce ba a taɓa cutanka kai hakuri ba annabi ya ce wallahi ya ta zama maka ɗaukaka ya ce wannan lamana ne annabi ya ce na ya ce ba a taɓa cutan mutum ba ya yi hakuri ya baro Allah wallahi ya ta zama masa ɗaukaka sai Allah ya ɗora shi akan wanda ya cuce shi idan ma wani sana'a ne kuke yi ya rike maka kudinka don ya wai baya so ya ga ci gabanka don kai hakuri ka bar shi da Allah sai Allah ya kawo maka ta wani hanya kuma ya Allah mallaka maka abin da ya fi nasa kai ko da Allah bai baka abin da ya fi abin da shi ya mallaka ba tunda arziki Allah na ba mu kowa gwargwadon abin da ya kaddara dai bashi ne ko da Allah ya masa istidraji mu shi wannan din macucin ya sa a zahirance ya fi ka mallakan abu to wannan abin da ya hana kan sai Allah ya kawo mata ta wani hanya kuma ka samu abin da ya fi nasa in misali ya rike maka dubu goman ka ne don ya karya ka to ya Allah ya kawo maka wata sana'a yanzu ya ka samu dubu ashirin ko talatin ko ma hamsin kuma ya sani ba inda ya iya kuma ba ta hanyarsa ba Allah kenan subhanahu wataala sabiya haka wala in sabartum wallahi in kun yakuri lahuwa khairul lisabirina shi ya fi ga masu haƙuri Allah ya fi son mutum ya haƙuri Allah ya ce wasbir ka yi haƙuri ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan abin da wani dai maka mara daɗi to irin wannan magana ana yi ne da mu ba da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasbir wa ma sabruka illa billah haƙurin ka bai zama ba dan Allah wala ta zan alai kada ka ma kai bakin ciki ma akan su akan wanda suke cutanka wala ta kufi daikin mimma yankuru kada ka zamo cikin kunci da abin da suke maka makirci duk abin da ka jero kana yi aikin Allah daga wani na ta maka zagon ƙasa ko na ta maka makirci to Allah ya ce wa annabi an yi wa annabi irin wannan kai ma kada ya dame ka sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabi irin wannan kai ma ka biyo hanyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ake dandana maka irin wannan saboda haka kada ka yi hakuri ko a sana'a ne wani yake maka ƙyashi ko a gida ne wani yake maka ƙyashi ko a wani al'amari ne wani yake maka duk ya haƙuri har ka zama cikin kunci ka bar shi da Allah eh wala ta zalai wala ta kufi zai min mayan kuru kar ka zama cikin kunci da abin da suke maka makirci kuma sufaye suna cewa aikin da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam khudhul afwa wa nir bil urfi wa rid al jahil Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuzil afwa karki yafiya aka ce anan makarimul akhlaqi tace da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan din da yake ce makarimul akhlaqi salatu abu uku sune dabi'o'in girma eh shine tuudi man haramaka ko wa ta'fu an man zalamaka silman kada aka kai ka dinga zuwa wurin wanda ya bar zuwa gurinka dan uwanka na zumunta ko abokinka shi bayi zuwa to kai ka dinga zuwa gurinsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sulman kadaka wa tuqdi man haramaka ka ba mu wanda ya hana ka abokinka ne ko dan uwanka na zumunta da ya samu fatahi ya ki maka kai ma daga ba Allah ya kawo hannunka to kai ka bashi ka wuce shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu kuma amman har'a zalamaka ka kuma yafe mu wanda ya cuce ka shine ɗazin ke faɗa annabi yace baka taɓa yafiya ba sai ta zama maka ɗaukaka su biya da haka wannan su ne makarimul akhlaqi wanda ake so kowa a cikin ya koyi irin wani da mun koyi irin wannan ɗabi'o'i da muna zama lafiya duk wanda kaga yana ta neman ka da abu kai hakuri ko a gida ne wacce ta cutar da kai ko a makota ka kai hakuri sai kaga ana zaune ko kai ka bar masa duniyar ko shi ya tafi ya barka kuma da nan ne in Allah ya jarabe shi da wani makoci wanda sabanin irin ka ba mai hakuri ba to nan ne zai gane lallai kai din nan kai hakuri kuma da kansa dole ya yabe ka kuma ka ci kana samun da lada mai yawa a gurin Allah subhanahu wataala sabiya da haka inna Allah ma allazina taqawwal allazina hum muslimun Allah yana tare wato a, da wanda suka ji tsoron Allah kuma su ne masu kyautata aiki na rabbi inniya ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
Allah ya sa ka da alkhairi da wannan anan da kwana biya da ayan tana da dauke da bayanai da muke so da mu gurgurdan halinmu biya da haka nan anan za mu kwana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fiye mu kuma mun yi godiya mu wanda suke ba mu gudumawa mun manta da wasu bayan Allah akwai malam Ali Shehu na gidan malam Goji Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma malam tahiru na malam muhammad limamin fanshin allah ya masa rama shi limamin fanshin din kenan mahaifin shi malam tahir din mai kaya makeran adaka shi ma allah ubangiji ya saka masa da alkhairi da akwai wata yammu a wanda ake kira babban nubiya ma'ana barattu kenan ita ma ta ba da gudumawa Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya jikan mahaifinta da yayinta da suka rasu da malam Safiyan malama Jummai duk Allah ya musu rama albarkan maza Allah da Yusallam mahaifiyanta kuma Allah ya kara mata lafiya biya da haka da kuma shauran yan kwamiti duka muna godiya ma kowa masu taimakawa su sanar wani zungu sai yi imran ala jago su malayin su majabaki taron ma malayin su abdullahi su malam muhammad rigani su yan uwa da su salman shehu da shauransu duka allah ya saka mu kowa da kai su hamza su sama'ila da suke tsayuwa wajen al'amura allah ya saka mu kowa da alkhairi su aran ma mala abdurrahman allah ya kara mana arzikin duniya da lahira bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad akwai ɗan uwa ya nemi addu'a Allah ya biya masa bukatu suna alkhairi da ɗan uwa da suka yi ta neman addu'a suna ce musa su addu'a da mataye da yawa da suke ce musa su addu'a Allah ya ba ma 'ya'yansu mazaje kuma su ma mazan Allah ya ba su 'ya'ya na gari su ma duk Allah ubangiji ya biya bukatun suna alkhairi albarkan wannan qur'ani da makaranta albarkan wannan wata albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق الناس لا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وكتبه الهداية العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين